kwanan tabbaya ke yake cewa tana so ya san lafiyar kare a cikin gida yake ba a lissa ba a kiwon kare a cikin gida ai amma a cikin da sa a ci ba a kiwo shi ne karen da zai yi da mutum daji ko wanda zai masa gadin gona ko wanda zai masa kiwon dabbobi a cikin dabbobi kawai da tafi da su ba rufe kiwo su kuma hana su shiga cikin gonakin mutane hana su su zuwa na gudu lokacin dawa ya gudu da kaɗan su da su gida wannan an ce ma azumin su ta kaji ne fara ta da a rufe shi amma malamai suka ce ba a yi su gida a cikin gida a wajen gida ake masa aiki a nan za a ba shi abin ta'an jiki da dangane ta nan gida amma da cikin gida mutane ba a cikin lokaci.
kuma mutanta mutane su su masa kare baka da kuɗi a rubutu su kan fiye wani su sayi ya kuma riƙa mutane su da masu fara ganin yadda turawa su ke yi kuma na gamsa ne ba sun fara yi ta inda kuma da babu da su kake da wasu.
shi da wani ake kirkire in za a ko wani amfani da al'adun da yi da shi an aka da zai shi zai iya yin amfani a kan amfani da shi kuma da wani alamu abin koyarwa hikima إذا أن ما سوء إبني في إسماء الإنسان القرآن يقول كبير المتعلم الإنسان كبير وأنا أجد رب من القرآن إبني كل كريم كيف أتكلم في الله إليك سوى إسلام كما بدأه إلا له كيف أتكلم من أسهل الفريسين في كل إهلا لكم أمي هاتي وما أعلمت من الجوارح مكل دين أعلم منهم مما علم صلى الله فتلوا مما أنفقهم عليكم إن أتكلم عن سفروت التقية wannan iya ya kamo abu Allah yake za ku yi amma ta ina da kuma da yake da yake da an yi kamun ɗin ka ya gani da yake da fara a ciki idan wani da kowa da yake yake ya yi abin da su kanu sai ya sai ya sai ya amfani da shi kuma shi kuma da gwanin ka kusa an kira maka shi ka a cikin da lokacin da aka aka kuma ka ta yi shi kuma shi manta da shi kuma da mutuwa da shi gida ana yin wannan ya a kirɓe shi kuma yana ijabi da aka kira ƙarfi karfin aikin da ke rufe maka an saka abin da ke faranti to an ta ga ana iya aikin ta din ma kasuwa a wannan ta a cikin maka an ga sai na ko ne idan ma mana yana wa an san da da ina da kai baka mun san kanki ko kuma da kuma da kuma mutura mu ji ta da ko kuma jin ya ko da mun ne sai ku ta ta faran da ne ku da ne da ku ajin kana ne ha sai ku kuma ta iya ko ku ji ku kana ta
kwanan cewa ya rufe ya kafa wannan kamar to dan da ya da musulunci ya kafe kuma a cikin yamma ne wannan da yake nufi da wannan ba sai musulunci abin da ake kira siyasa ta shi ne mulkin mutane kuma da zai mulki jama'a a cikin da mutane wato a rayuwarsu ta duniya ga baki daya kuma a cikin ikon ibaka kuma suke kan siyasa amma ta a hau biro a faɗi magana a zuba ko a ƙasa wani amma na sun ke mai ɗaya da kuma ke ba ta nan da sun da zai rike da su ne su aka idan an ya ce ta fi sun ta ta ƙasa wannan ba biro a magana sun ke kira ta kama sun da sun ke na mutum ban da ya ka tafi da jama'a a cikin da mutum ke ka kula da tarbiyyar su ka fara rawukan su ka fara zuciyar su ka fara mutuncin su ka bunƙasa arziki ka bunƙasa ilimi a kaza ka bunƙasa tarbiyyar su kaman ƙarfin ya kamata ta zo kaman ƙarfin hankalin mutane da kowace hannuna kan nufin su ta siyasa shi wanda an yi tare da mutane a nufin su zai tafi ta ɗan kawata kuma su mutane wanda zai ci da adalci wanda zai ya kamata a cikin abu zai saka kowane abu a mahallinsa da shi ne ya tafi ta siyasa inda ya ɗin hafi ya sani inda ya ɗin ya ɗin kalli ya sani inda ya ɗin kunshi ya sani inda za a fita hannu ya san inda za a kuta hannu ya san ko kuma kuma ana da zan ji ko duk wanda zai mutu da ma'a sai ya ci wani ko ya san allini ko zai rubu aka ya san wanda ake karfafawa amma ba tare da wani sa ma fito ba kuma sai ya san a cikin shi zai rubu inda ake kowarawa amma ba tare da an kai da mazaunin kusa ta mutane da kuma ya kan tasowa kuma sai ya san al-salahatu fi jin isasa wanda ake cikin hannu hukumar ta hannu ta tabarwa amma da zai kai haddin hannu bazaranci ba shi kuma ya san al'insa wanda ake buɗe hannu a kunci don gina ta turu kuma da zai kai haddin kallo ba wanda sai ta kira ta yasa a musulunci assalamu alaikum.
Kwanso ka rahu, kan aika samun wani cewa yi da cewa sun tana yin yana. kuma daga baya sai dai ya san ta ya hada kan aure kan
ya mutu ɗan yi ce hasan kana yi ba wannan tana tana da mai yi a yi an ba ta tabbata da irin haka an yi a kuma mai su zama na masa kan ji ɗan kuma su su ne da wani ta gari ne a kwanan ta hukun ta an da haka ko wata tarihin sun yi an yi da an da ake su haɗa ta su duhun samani ya jirga ta yi kuma da ya kuɗe ne da hannu haɗa da kan ƙwarar kan izuwa abin da Allah ya faɗa kuma to ba a faɗa maka ko mutum ana zargin ka ana zargin ka ka wata kila kana yin aiki irin wannan wannan shi ne zai fi gudu ka amma kuma a yanki shi gudu kana da haka ne domin ba su da tsada a saman guda hudu Allah a wannan harkar bai yi da mutum uku yawa mutum ya iya jirgi kuma iya jiran da kanta ya taɓa su tambayar su na a wajen aiki kamin yin haɗa zina na kalifa idan na zo na kurar da mace namiji tana yin zina ba kowa na samun su yaya su ke shi da ba shi da kankirin da na ɗari idan ya bai amince maka da kai ɗaya mutum zai iya amincewa inda kake sa ta haɗa ba ka da sauran mutum uku kuma kana kalifa ɗin sai maka bulala haka shi ya yi da ya faɗa ba a yi mutum ilimi da sa ya isa bulala kuma ta tsaya da haɗari ana nuna zargin fa wannan akwai ba a kai da ake ana zargin mutum amma ba a yanki ba na ku idan ta da kuma wannan idan ya san ta ce ba ta kauce daga hanyoyin da ake zargi da ke a yanki amma idan ba su ba ce ba ko ta sai ya san kauce ba ta kauce ba ta ana manta a cewa ta ara ta kan tamu Quran da ke magana a kan wayarci shi ne zuwa abdullahi kuma ta fasa shi ko kuma ta fara'a ai mutumin da yake hulɗa gurguru ta shi tana kan kafin misali ta karkata idan suna ciniki suna wata hulɗa hulɗa ta kan kama mai kyau ina jin daɗin hulɗa da shi yin ana hankalin kawasan ta da shi ita amma a wani aina ita masa irin yadda zai ɗan aika masa da ba. Yanzu ta za ta iya karkata ya ji hankalin ta kwanta da shi, sannan da za ta hana mutum ba, amma abin da ƙauna. Yakin haka mutum zai ga zuciyar da ya ji da tsaye na fariya ko wata ƙarniya, ko yi ta fito zai ta kwanta hana su kawata. Yake wannan bayan da wata za ta iya masa amma kuma imanin ta fi zai kwanta ba da yana da kuma mu'amalar mutum. kuma wannan idan ya ji ran shi ina san sa mutakar suna wancan abin da yake yi kuma kallon ta biki to imanin sa sai ya masa linjani kuma a wani cikin wannan ba da ni a wani cikin wannan auren shi ya zama gurbe ba duka ka'ida ce ba domin idan ya tuhana wata ala na cewa yana zama da cewa alzani ya yi kuhu illa zani wa kan auren shi ولا أذان كلام فيها إلا ذلك المسيح التي تفهم ذلك به المؤمنين. يقول أنا بالجسد من أذان لا أو شيء أكبر من سنتوبة. إذا كان وراء الجنس لا بالتعريف ما كان الجنس وراء الجنس به هنا هنا تقوله. فقط أن الجوي من الأمان ومن توبة ما يثبت فإذا كنت مكانيا بل تكون المؤمنين. كان لا بدليل أكون ثالث وأنا أكون أمانة أكثر حمد فيه وما أصلا يجري على نفسك الحركة السلام عليكم
shekarar da malam yana kawai suna mafi ya fi haɗinki kuma abubuwa sun haɗu da nuna da masu su da ana hannun murin kawa so kawai inda kan ga tsarin gobe a kawai za ka cikin tsari da haka za a cikin hakan da an kawai da kawai da zara a cikin an gaisa da ita wannan kawai mana ya san a wa'ala ko Ranar da su sun yi na kuma na gani irin aikin yawanmu kuma yake aiki da wani kuma da wani da wani ba wata aiko ka aiki a jikin kuma kudin kuɗi ne kuna kudin kuɗi da a wani da kuɗi da kuɗi da ne ya kere ta a kanta an kuma da ɗauki ta zama wancan kuma na gani da shi duk kuma an kajirki da fasadi ake kan a yaɗa yin da yahuda ya fi amma wace mace kira a cikin nan tana guri ta ga ta da ita babu dalili a cikin nan ko da mutum shi ne wani kuma a cikin ko da kuma a cikin da nan ya yi wani abu da kuma da yake dan da ma a cikin cikin cikin suka ake ban shi kai ma da Allah ke nan ba shi da ta mutuwa dan kuma kuma da shi ne sai na hannu da mata kuma sun ce da yana cikin da ga cikin mutanen cikin ina da cikin cikin ko dan da ya kuma cikin cikin a ruwa amma kuma mutum da shi ake yawa kan mutunci sai kuma an ga yana da cikin cikin da take ko shi ne wannan kan kuma aka samu aka samu wannan abin da zama kawo ko ana yi ba dan kuma ne mutum da da cikin da gida ne ba amma da wasu da su samu cikin cikin dan bayan arba'i a cikin da ke hannu da mutum kuma sai ne ba a yi da mutum da amma bayan shi da cikin yawan haɗa ce ce ce cikin da ta yi wa haɗa cikin kuma ba da tafiya da za a zo a ce a wannan kuma an ta haka ne sun zama matsayanta maka amfa ma an yi zai kuma yanzu muka sanya cikin da zama shi ne kuma wani kuma da kuma mutum ke zai kuma da yanzu ke da zai ta kore ne amma kun san ana kan yadda da aka sun faɗa ta kore mutum a jini kuma ko duk wani ta kudura da ta kore kore ba ita ta kore ta yi da bizara kuma ta kudura da ke wani sun matsa da kayan kare an zai kaji a kan kasu duka shi kare ko shi ina ake kan ka kare da haka an kan zai kora a cikin gari ba ne daga wannan shi ka tafa da sauran ajalimi duk kuma ya ce karɓar da wanda zuwa bayansa ba ta yi da za a yi a wannan zai a tabbatar ka kanta in ko wanda ke fara ta tsara mu gobe ne da ni da ta da ta yi mu haka yake assalamu alaikum alhamdulillah da yake yake cewa yau din mun shi ne ranar cikin da zaka yana da cikin da zai cikin da wannan zaka yana da kowa a kowa a kowa ne yake kashi a ne yake da kuma yana da makwabta Allah Allah shi da ke tashi wanda ya yi ko musu ba su ko ta yi da wannan dokin kashi. Ka'idar zarta da inda ke zai ake kadinta. Kudurin da yake da makwacin nasa ne zai kadinta amma an ce idan ka kowa ɗansa a wani guri wanda aka tabbatar wa gata ne wajibi ne a ɗiba. wani shakka wanda yake mai ƙarfi wanda za a je a sauka a musu wannan halin da suke ciki ba su zai iya kudin wani abu ya ajiye shi saboda wannan makwabta na ta ba su sun da ɗebo muka so shi zai samu wani ɗan uwa na ta dangin ka ba su da su tabbata su da cikin kuma ɗan da suke ciki za su zai samu lada biyu sun da ƙasin masu ya Allah ya rubuta masa ladin yin zakka ne zai rubuta masa ladin yayin zumunci assalamu alaikum Allah ta kare cikin kulawar yin da abinan Allah ta da shi haka biya ka da wani mutum kuma su ajiya su shi ne ce da rufe da zai shi biya ne mai na ko ajiyi ko ka da na zai na wale yin ne a kan ita biya daban magana safara daban ita biya miliyan wanda da su ake bawa ko ta fara wanda ya halitta wanda ira take hukun dini sai na Allah kuma bayan Allah kuma da ka ubangiji ta tsara da kanta Qur'ani da ma ko da mun ka sallama mun na saka ko ke fata hariru da kamar mun na sannan mun mutum da sallama kun ila ayi sai da kafara ta Allah Allah da duwa da amawa kun uwansa da shi biya ko ayin yana san kai kun da ba ko kuma gangancin cuti ya maki wani ya kare a cikin kashe shi biyar wannan bangaren bayan allah su suna iya yakewa in da ke san gudu suke nan ya wuce amma bangaren ubangiji su wani wuce allah shi kuma akwai kafara kafara shi ne jiki hatta ko ya ɗan tabawa idan babu wasu ya musarai ne ya fita da ƙwari kamar ta nuna azumin wata biyu a duniya harin tawa amma ba a cewa a cikin ta ce kamar da shi ne cikin ikirani ko malam ya ga wani kasu ya bar kuskure duk da an yi da kansu an ta an za a ba a yi kowa a ciki bi kawai ko ba shi kan ta ba ko kuma abin ta ne wannan shi ne idan waɗannan ba su yi jini su zo su ne da maka to ba a jini kuma yanzu yana jin akwai bayan da zai shi ya ɗanta idan ka ce ya ƙaura kamar su ne azumin kwanar su ko a jere idan a farkon wata ya kama ya saurara ita cewa yau an ga wata gobe ta sai ta ce azumi idan wata ya yi kusa ne ya kwana talatin da ɗaya kuma Allah ya yi masa ɗaya idan mutum da zai kuma ta ce ku gani idan ba ku ne hamsin da kafa zai shi sai ya ga sun shi ne mai fitar da aini amma ya ce wata ne da ba ya ce ya yi wannan dan a san hukunci shi ne wannan da ka Allah ya kiyaye gaba shi wannan Allah ya ji kansa shi kuma kafara da zai nuna hukun Allah ba shi karfin zai yi kafara da za su lafiya kuma ya sa in yi kafara Allah ya karba kuma abin da yake tsakanin su da ɗan uwa masu jin jini Allah maɗaukin san ce sai su rika kansu ke bacci masa afuwa domin kuma afuwar su ma kafara take gine musu a gurin Allah ba a asara a wani duk lokacin da ta afuwa ta Allah zai mata. Assalamu alaikum.
Allah ya ci wasu yanzu da ya ji cewar nama guda biyu ce a ƙarama a kwanka ɓangare da ƙarama ma na yake kanda a kuka ne
Wasu aiki da ya shi ne mutuwar mutum to duk wanda ya haɗa mutu da mutu da wanda ta zo aiki ta ta fito shi kaɗai ta wani abu da na tsarin alheri babu ya rufe duk wani abu da zai nema ya gyara miki mugun abu ke ba da shi da ya wuce kaga shi an gama da shi kiyama karama ta zo ya zo wanda za a kuma ya zama da fata sannan haɗu kuma a kasance da farko da za a yi kowa da sabi kuma shi ya ce duhu ta maka mutuwar mutum shi ta ce da mutum da ta yi inda ya mutu zai su lara mutum Allah ya sa mu cika da imani assalamu alaikum assalamu alaikum akan wakannan tsarin bayani mutum ya a duk abin da mu tun daga iyaye har kakanni mukan ce ubangiji Allah ya tsara shi da imani Allah kuma ya saka da imani ne take kuma a Allah sunana ya ake ake samu wannan shi da imani Allah ya saka da
Assalamu alaikum wato shi magana kita imani abu ne babba mutum idan ya shigo duniya yana cikowa duniya na haihuwar jikin ya shigo cikin kuma zuwan jarabawa ya kanyar ko ta su kan doke shi saboda siyayya a kan jin haushinsa ku ce ne ta ƙaurin jikin wannan tazarar daga ranar haihuwa zuwa ranar fitar da duniya a nan ɗan adam yake ƙara abin da zai yi ba kai kai Allah ya kuma masa ne a zama zaunin hannun jari ko shi ne shi ko sai ya nuna mana wannan rayuwar ta duniya Allah ki sa ta mata wala halaka bi zuwakum alaikum assalamu alaikum din da ba bawo in aka zo sai ce za a mushi ko an mutu kuma za a tashi ko an tashi abin da zai duba ya ci hisabi na hisabun nan wanda yake fa kuma abubuwan da zana kuke ci yake ko dan dace baya don an yi sabon nan ba a mun dana a cikin sa Allah ne zai yi wannan abin da Allah yake so to ga jirin da zai shi na rahama shi aljanna wanda ya saba wa abin da Allah yake so shi ko shi ko shi ce ita wannan tafiya lahira akwai wata ba'a da ya ne haɗari da ɗan shi ne rabin minti ne kuma da ke ba ya rasa tafiya shi ne duk lokacin za ga mutum kamar ya shi kwa ɗin shi kenan sai ya fita to annan gurin da ke arziki ko aikiya wanda wannan fitara da ta yi gadwa da ni Allah ne Allah Muhammadu sallallahu alaihi ba in wannan rai ki tafi kuma ne kawai ko kuwa ko ta ga wannan imani ce ya yi da rage ta da jiki ba in ka ga ya fita da wuta ko kuma kun ji ku kafar Allah to cikin cewa haka lokacin da wannan ran zai fita lokacin da imani ya yarda da Allah kuma ta yi mamu da su cikin cikin ne kan cikin da zai tsari cewa ba ko da wata ta yi shiga za ta fita zai ta ganin hankali ki saba ku fita musulunci shi ne abubuwa malamai suke cewa mutane bayani a cikin cewa ayyukan nan na rayuwa da aka zuba akwai wanda in ka ji su za a su zo wannan fitar da yake duniya to ba ba ta yi mun da ita akwai wani in aka ji su to za a kuma ana zuwa mutuwa za a ji imani in shi ba ita ma ne cikin tarihin sababu hidda dan musulmi su kiyaye wannan mawaƙi da shahada ce ne dan musulmi su kiyaye wannan duk da asbab da sake miki sirri abin da yake jawo cewa ba imani ko da shi ko da asbab da sake miki sa'ada ko da shi sirri da sake miki ne wannan hakkar da kuwa ke cikin kuma burin da ake da shi to amma yanzu sun da cikin duniya an san maye suke kawo ta su kuma ta maye a jiya ita ne ana ta ta sun da sun da haka mu mutu ne ko mu ta hayyaro ne gida da biyu sai ta kiran tafka makarantar mutane zama suna kimuwa kuma babu hankali sai ya haka kuma idan a kuma ba ne tuna wannan lokacin da nake gudu kuma da haka ne mun kuma da kuma masa Allah shi kuma ruwanka kuma wannan hanyar in ya ji ta kashi da mu kuma ta sake muku ne da idan nan ubangiji ya tarfa an ibadu rahman allazina kuma alal ardi hauna ayyuhu la yazunun sai ka ji ba shi wannan alƙawarin da zalika shi ne a sama gudun da sakamako babu shi da wani kalli ne a wutar jahannamu ruwa ne da kallon shi kun san da kallon a nan aiki sai ruwan ciwo na nan da ke tsara wani kuma ya kan jiki shi a wata gudun da kallon shi da kallon za a shi wato korama shi da kallon shi mutum da shi da aka ce fata shi cikin da ƙarƙashin shi ne suka ci sannan ake yi za a ɗaga bin azabu yawan kiyama sai na yi kan jiki zuwa rana shi ke illa mun taba kaga wanda bai kuma ba kuma wannan akwai hadin ke kuma shi da zai ce lalla maka shi da wannan ke lanan ta bayan ya ce ya bari da kalle shi wa amana wa amila wa amin wa amila sare ko da kashi da wannan ko da ba wannan da wannan abuwa sannan zubar da ciki yana da cikin abin da malamai suka rubuta yana jawo amshi na imani amma yanzu likita cikin hukuncin asibiti kuma wanda Allah ya ce ya ba ta mutu mara aure da mu aure ya wata dadi a ranka sai ya gaba kuma jini ne mutane ba wanda yake tunanin akwai wata danja da za ta zo ran da za a gara ran mutum an yake tsoro to anan da yake cikin aiki wannan shi ta ga mutane suke hankali su ci tashi mutane sun tura ta tsoro amma abin da suke tsoro lokacin da za a fitar da shi mutumin kirki don wani aure yana sharafa da kuma kuma kusa baya ta da hankali abu sai ki damu ka me za a yi wannan izo mutumin ki kare ina shi aiki kuma da haka wannan kuma dan abin sun Allah ya sa mu fahimta Allah ya sa a wannan lokaci a mun fara gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala don shi ko a lokacin yake fara kai duk abin da ke da bana gabara ne yake to da in ne mu wafaka a lokacin ya sa mutum ya kai imani ya ga mutum kayan ya ta kai bala'i ne bala'i shi da za su zo kuma da kan mutum inda zai da kamannin kakanni wani kamannin iyaye kamannin ɗan uwa suna sa ka bar mutum yanki a tsinin mutumin gandun gwamnati ba zai dirkin su ba wanda su kan da shi tsanin mutum ya cikin ruwa ta da mutum zambajin ta zo mu ƙoƙarin ta to sai yana fama da ranka kuma a zo a cikin mutum sai shi kuma abin da ke cikin zuciya idan aka yi wata dauka ko ne da girman kai ko wata hasada ko ganin kishi ko wata sha'a a lokacin da zuciya zai nemi masa ayaka babu abin da ke da wata ɗan adam suke kan samun sauki da ko da sararawa lokacin da ran yanzu ke yin Allah ke mutu na ya kaunar Allah amma ko abin da ke ko ba Allah ba kamar gudun shi ya cuci ka na kusan Allah ka isi ne wani ne kuma a kai shi ku biyu da zai so cikin da rahama da muke cikin tsarar da mallaka ji ƙulu yana ba da zai hadin sana wa hamda na yin da yin fara mata an ce wannan rahama da kuke zubiri da ta wannan rukun tsamin ya zo ko da ka ko ci ko hakuri ko hakuri ta tabbata a kan abin da kuke ba ko ko duk mutum ya samu nasara Allah samu da shi mu da in mun fice akwai da mutum da yake yanzu ba su ne da hanyar tsakanin mu da Allah sai a ce yanzu musulmi sai an sauke alkur'ani an yi sauka alkur'ani an tara mutane an yi jirabi an muhimmancin alkur'ani an zo an karanta alkur'ani an yi darasu malamin nan ya karanta ya gina musu الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم بآخرتهم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون عندما كما أتيكم كل فاتي زنت بكم كلام تانزي عن هؤلاء الموتى أن يكون شيء من ذلك والله تالله جارة وأن ذكر كم أتدي بجي أتكلم لا تكون wannan ya ci alƙur'ani kan wannan jijjiri idan Allah ya tashi kama su shi abin da yake in sha Allah amma ita mutanen da sun lalace wannan irin abin su kuma kafi ko wallahi muna ga mutum da kai ta da idan Allah Allah ya mutum da ba san kowa bane ya saukar da alqur'ani ya ce da anzalna hu bi shakki da ka zo ka fi da alqur'ani ka saba Allah ya kuma mun ka ci da jiji wannan idan muka tsare ku cikin wannan da ta wato mutum da cikin gora Allah ya mana da cikin gora Allah ya mana Hau da ilimin da za a zo a yi Ƙur'ani cikin wannan. sai wani abubuwa da suke haifar da su shigo da bala'i da mace su da gobe da su take kuma da su kuma zo a cikin su a wajen mutuwa game da wancan abin da ba shi za ta yi kuma su biyu da ta tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mu kuma da imani ina da tabbata assalamu alaikum na yanzu ko kuma ka yi yin Allah dan ka tsara jama'a ya sa ka tsoro ruwa abokin ka ba su sakka حتى لا لأيك قيمة لكن هي أنت بك وجدها لكي كلاس أجل بجديد السلام عليكم إذا من كل أشياء كل الذي سيدنا جزاء من أشياء فتن تسمر النبي عليه السلام في إسراء جماعة أنت الجماعة لكن أولي كما إسراء ما إسراء من من وليمة فأبي قرقر أن الله خير ونسأل الله خير ونورها ونحن كل عزيز في حائطها sai addu'a Allah ta rabu da kuma zaman da bukatar don su ne samu da shi ne kuma ta sunna wannan haka yake bari mu ji Allah ne salatu wa salam din kowa mana mu musulmin da ake rayuwa sai da su ran da jarati da jarati hawa ne ke sana ta ci kuma mu kofiya to mu tantar da mu kuma ta ci da kuma ta ci da su zaka ba shi kuma misali a wannan gida ko kuma ta asuba aka yin aka fi aka yin aka fi shi da abuwa shi kuke yake ko babbaka wannan ko shi kuke ci da bayan babbaka kuke shi irin gudiya na sai kuka yi ba mai ne kuka aike mu wannan shi kuma raina ke tashi sarki shi ka kuma wasu irin ne yake aike ku sai ma da na sai ma da na a cikin shi ai la ya su da an yi sabbi illa zuwa wanda wanda ke sanin sanar masu sanar sun da sanar haka suke sanar na abin da su sanar da abin da sanar da kila ga wuri ma'adin sun farla shi kan farla mutumin kirki shi ya san duk abin da suke sanar da kirki sa da abin da ya fara yana gani kuma in aka fara sai sai sai ka rubujiyar awanci da kofi aisha awanci kuma da ji kuma da wani kirki kirkan ta ba da ko sai ta kuma wannan abin wani tafiye wanda kuma maka haka kaunaki wanda ba kaunaki ba shi ma jiki na gare shi ba mu cikin shi ta shi ne a cikin abu sai ba shi kuma ne addu'a Allah ya kuma kai da shi da garon da wani kuma ya fara da wani shi kuma ne da shi da shi da wani salamu ne eh eh ma ta kanin abun ne ko zamanin sabon annabi ne sai ta ce inda na ibi da irin shi ne shi ko kuma wani kike kike kuma ta ko shi ba da yake kuma a ba a ba din ruwa ko ba shi ta rufe haka ne ya haka in ba ta shi sai ruwa ko ba ta ne ta ba da lafiya ko ba sai da ban ku ne in Allah ta yi wannan shi ke shi ne ko mutane su gode wa Allah ko kafin ta sunnar annabi alaihi salatu wa ana yi shi ba shi ne sai Allah ya yi da kowa an samu wannan haka yake assalamu alaikum kuma ta malam a bayanan da ake yau a rediyo wanda malamin aiki tambayoyi don hana da cewa saboda allah malam ya da nuni suka ci ne an haka malam ka ɗigo abinci kawai abinci a hada shi ne kawai ya saboda ana suka a cikin wasu abubuwa da za su biyo baya wanda ya tafi na daidai suke da yarwa saboda Allah salamu alaikum sai an zo wata ina koyon ciyar da abin kamar da duki ba ai da ma abin da na fara shi ke ne ke an ce ciyarwa a tsarin shari'a in sauƙi kenan ba ana nufin kuɗi ba a yi kuɗi mutum ya kuɗi ba domin mana kuɗi amma duk kuɗi ne za ta ɗigi duk da ta gina ta amfani an kan mu ne sai ke kira ciyarwa kuma ji ba ta kai shi da kuɗin ka ce kana iya masa amri shi da kuɗin ka ce kana iya gina masa gida shi da kuɗin ka ce kana iya masa kuɗin makaranta ka farka ka ciyar kana iya kuma su littafi kuɗin ka ciyar duk abin da za ka zo ka zo ka ce wannan kuɗi su zuwa kai shi ne in faɗa sanar wannan duk wani abu sai wanda ya fito sun ɗiro kuɗin ka suka fito da koren nufa kan ka su a wani guri wanda zai amfani maka ne sai kira shi rabu abin da kuma yake so a samu abu wato a samu kuma abin da na halak ne kuma a samu niyyar ka Allah shi ne hajji ka shi kenan kuma ka tsara abin a mahallin ka shi ne abu na uku don yake ƙara shi a mahallin ka ba shi ma Allah zai yi ba domin ana bazarin shi ana bai gudu shi ba aure ma Allah bai gudu shi ba idan ma aure ma gudu shi a dukiya shi ne ka saka shi in Allah bai yi ba wajen naira miliyan shi ka fi ko kaɗan naira ɗaya ko ka saka kan da Allah da yanzu a wurin Allah a ramar wajen miki ne amma da ku biye ki ba ku kuma Allah ke ka wurin Allah da ke a ramar wajen miki ba kuma shi ne wajen kula da kuma wani Allah ke ka wurin kuma kula na wani kun kai kai ta yi alwala ta ke girgar ku kai ta yi Allah ta ke girgar ku amma da hakan take yi kuma kuma kun ji gaban ta na faɗuwa haka shi ta fi akwai da wasu ba ta nuna halin kwanan da yi ko kuma a cikin da ba tsoron ta na bin ta ne za ta dinga samun wata kuma ne ko ta han an sanar inda zan sake koma ta mana wajen ciyar wannan wani sanar na kwakwaman ingalinta da kan kalle sake fahimta ba da cin abinci da kuma ya cikin ciyarwa na ce yana ciki amma da wani salatu sun ya faɗa mana akwai lokacin da halittar wayar amma mutum ya shi ruwa Khadija ya fito ko zara kuma da wani bakari na lallabi har kuma ko shi karo shi daga bani Isra'il da kun karan yana lallabi yana jinki ruwa sai ta shiga rijiyar ta fito ruwa a tsakanin ta na hoci ta sa baki shi ke hukun ta sa ko rigo ta wajen ta zai kana sai an da muku gafara da ta aljanna sai su bai su ci da Rasulullahi ala lafi a ha'in a yanzu a shi dabbobi ma an mutu mutu yana abin alhidi muna samun lara sai annabi alaihi salatu wasalam ce fi kulli sabidin ra'abatin sadaqa ko fi kulli sabidin ra'abatin ajr kun ba da abin da hanta kun ba ka ba shi wani da yake tare da mu sada ko zuwa shi ka samu dan wani kiso ka ji wa ruwa da mai suka yi sun ta haka shi da jana ko da wani abu da yake cikin wani abu ne rai kun kawai ne kisa cikin malamai ma suke cewa mutum hawuyi da yake zai abu da yin mai anti zanji ka samu launa daya mutum da yake jin yawa ka ba shi iski ko launa a cikin ka Allah bane ne da tare da masallacin juma'a guda dubu ko ga zai dan da wanda ba shi yin sallah da kuma kawo tun komai wani ajeji jikin sa tsakanin alheri ne kuma da mutum abinci ko in kiyama ta kai ko ta kwaya ubangiji zai auna shi da zuwa cikin kun ka bashi shinkafar kiɗi za a dinga ɗaukan ƙwayar a yake shinkafar kun ku ne kawai sai a ko ƙwayoyin jiran na wata ɗan ƙwayar ɗaya malamai suke kan ta fita ta aka fita ta a cikin aka ɗauko jijiran ɗin duniya na ko'ina aka saka sannan ƙwayar shinkarin da yake abu ne mai muhimmancin gaske amma kuma wannan jikin ta zo yin sallah tana samun matsalar shiɗin ne shi ne ke damunta dole muka santanta ko mai gidanta ko wata akan yi kuma ku ji ko kuma ku ji kaza da guri kaza kallo ne ki ta kammala in ka zo sallah in ya sa din samu nan dole na kalimanci ko ku ji ga yi farko ku tana ga mun domin a kudu ta da wannan ruki ko mujin ki idan ga janta in a kudu ta da ruki ana kuma masa jawabi in ya so ka dinga gurbi ana neman kuri a gurin ubangiji amma in kuma abin da malamai suke samu suna jin wannan yakin a hannunsa na dama sai ya tsora a kirjinsa na hagu daidai inda zuke ta ke haɗa ni ta ɗora hannunta a gurin za ta je zuke tana tak tak tak wani lokacin sun ke salatin annabi a cikin kuka ya ɗaya ko goma sun ke sun kira uzu da rabbin nasi a habasa Allah nan ta ta ki zo na bin ta in tana shi da wani za ta nemi wannan biyu siyasin da shi kuma yake yi ta daina ji kuma tana saka mata maganganu da zagin Allah Allah musulunci wanda ya za ku hukun biyar a iya cewa mutum ya hukun kasabi a kashe shi to kowa wannan take ji in tana tsora ni tana karanta na sunan nasin kuma ta yada tarihin da ta fara ni insha Allah assalamu alaikum Allah sunan kai to dole ta fara ki tace ku kara wani yi shi ba ta fara ki tace ko shi wanda ya fita sai ta yi kuma wato farar da faɗi to yake da hadi ko ka fita a lokacin da aka kai kan ka tsarawa da shi wani kuma ke nan da mutu salamu alaikum ai kita shi wannan tsarin kasuwanci ne yanzu ba na musulunci ba ne wannan faɗuwar da tashin da Allah suke ba tsarin musulunci ba ne tsarin nan ana kiransa electronic banking system electronic banking system shi ne wannan kuma da yanzu kuɗi sun tashi daga matsayin musaya wanda su Allah ya faranta ya tsara kuɗi a duniya da su yi musaya kai da kuɗi shi ka ɗauki wannan abu za ka sayar ka gani ne na da sai in ba ka kuɗi ka bani yanzu kuɗi sun ba ka kuɗi ka da shi mafi kimin ta komai idan a kano yau kana so da kayayyaki to kullum shi ne sun manyan mai suna cin kwamfuta kan suna kallon CNN da sauransu suna kallon yau banki na duniya ne ake ciki. Idan aka ce yau, wannan makarfan ɗin, a nan Kano ana ce da su Naira ɗari. Idan aka ji cewa a China a wasu sassan wani lungu ta tashi ta dawo kaza, yana ta dawo kaza, ko dala ta kare, ko dala ta tashi. Da yanzu nan sai a yi communication da su kuma wannan abin sun sani, an tafi da ta yin tsara abin kuɗi. kantin ka ya fi ƙarawa ko ya fi kaya ko ta ce ya kuma kaya ya fi da aka arziki yanzu ɗuwar da su da shi sai su aka su ke yana gudewa wancan kusan ishi kula da kuma kare da bada kuma kare ne suke kare na rama nuna ina da ita akwai ɗan sahabi na imani shi ne sai duka ne sun yana yawan zuwa da masu da ya samu kare hankali amma ƙasashen irin su malaysia da wajen su sami ɗin akwai na farfesa da musa idan muke tare da jami'a da yake zuwa a wurin kasashe a bisakun mutum yake magana shi a can ko da mutum tana biliyoniya kama biliyoniya biliyoniya idan da zuwa yana da jirgin wannan abin an yi fitar da tsare-tsare yanzu kuɗi sun zama kare sun zama kare sai da cikin nasu ɗaya da ke kamar ba ya a tsarin biliyon biyu kuma kuma aka yi nasu kaza ana haka zan kuma shi ya rubuta don sabu ba ya mutu kawai sun shi ke haifar da mutum na haka ko kuma da ke da kuma da ke faɗa ba musulunci da ke kawo matsala mafi karkon da ya rubuta don shi ba wani mai matsala ce wanda shi tsarinsa ne kawo ta da za su karin tsarinsa wata faɗa cikin matsala ta kusa ko zuci da ke ko sa wannan zai yi da ya ba mutane amsa a irin wannan nan take sai malamin da suka aka tattauna aka tattauna ana iya fitar da wata fuska a cikin da dallar ruwa a kusa da musa amma mutu a mutunci ne kawo shi sa kwanan fikihu da suke biyu shi ba abin da yake haifar da shi sai makarar musulunci musulunci yake aiki za a wata na aka zo gurin yin ka kuma ana ta haifi ko ku zo gurin su ba ka amma ba shi kuke bi ba tsarin kun ke bi na daga idan har ya zo da kaloli ko kuma ka cikin rakan mutum ba wai da ba ina su bi kawo ba amma na kuma mutum ku bi kawo matsalar ba assalamu alaikum sabon ki ya fara ya aure ta tsara a fili ina yin fitani ko kuma da kuma sauran jama'a idan da yin fitani shi ko da kare ta bisa wannan da mutum ko ne dan da aka kudu ta mutum san da kanka ya yi al'aura a buɗe hakali ne wani mutum zai yi al'aura sa kan ina ibadu kanka shi wannan ba a shiri kuma zai san da al'aura sa ma ce sirrin na buɗe ne ya yi sirrin kowa ba to shi ne kusa ya kamata a dinga kulawa da wannan kamar jikin masallaci ba a yi hanzari a je a yi bauli jikin masallaci ko da sai masallaci duk a duniya ba da ko da mahalli ne kuma wanda ya kai masallaci. Kwanza, sabon annabi alaihi salam lokacin da shi ke rayuwa duk yawan su na biyan bukata na na bawa bai ko zangari za su kama ruwa duk da su da ya ke nan to sai sun fita har wajen gari ko da girma masallacin annabi kan samu kazana ba sa yi ko ta duk da za su samu yan su amintoci zuwa masallacin annabi sun fita har da ki'a sannan suke biyan bukata don girma masallaci kuma ka duk mutum da kusa masallaci ko da kin gani don masallaci ne wannan ya shiga uku domin ya yi Allah da bibi wannan na sa ga mai cewa ko kuma na mawan Allah da kuma kururuwan shi wali ne Allah ne kaza kaza daga gari gari an zuwa ana ziyararsa dan wasu na mawan Allah ji take da mun ma ji ziyara mutumin kiki alheri yake samu wurin da ya hamdu shi ita da hanci da ga kuma zuwa cikin da ina da inda bibi ne yake zaka ga masallacin zama ku ji shi kike shi da dokin sai kada shi a zaune ya wanka bayan su jikin alƙulla ana kallon kofar da nata kusan yi shigowa to wannan ba su isa kan sa cikin masallaci yana miƙawa sai da dawo da sauri sai ya aiki shi aka ce yi ne sai ka fita cikin nan da wani ne sai har abin da yake zama wani wawa ana ce ci wawa shi ba mu da zama wani sai wani shaka shi ne za ki zama a hadar Allah kuma da mutum da za ki zama da biji wanda ita ke samu wannan ya hana iya zama da annabi alayhi salam ya ki fadinci annabi ya amince da zaman sa a fadi sai sai sannan da hannunsa shige da shi Allah wanda za ta zo masallacin ku fitar da wasu biki a jiki ya gobe har Allah ne ya tuna ni ko sai da ki bi da annabi alayhi salam ko sai annabi rasul ya ga shi cikin kongo masallaci ya zo ya saka kafara kan shi ka san